الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى مكو بركة دوانا يمتشي نرانا الثلاثة شاهدوا ga watan almuharram hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1429 wanda kuma shi daidai da na 22 ga watan daya miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako mako a cikin wannan littafi mai suna alwasiyatul kubra wallafar bijimar malamin nan shaikhul islam ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ابن تيمية الحراني الدمشقي wanda ya bar duniya a shekara ta 728 kuma wannan shi ne majalisunmu na na 32 mun sa inda malam yake cewa farrafidatu lamma kanat tasubbu sahabata sara al-ulama'u ya'muruna bi 'uqubati man yasubbu as-sahabah ثم كفرت السحابة وقالت عنهم أشياء قد ذكرنا حكمهم فيها في غير هذا الموضع ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد بن معاوية ولا كان الكلام فيه من الدين ثم حدثت بعد ذلك أشياء فصار قوم يظهرون لعنة يزيد بن معاوية وربما كان غرضهم بذلك التطرق إلى لعنة غيره فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه فسمع بذلك قوم ممن كان يتسنن فاعتقد أن يزيد كان من كبار الصالحين وأئمة الهدى وصار الغلاة فيه على طرفي نقيض هؤلاء يقولون إنه كافر زنديق وإنه قتل ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل الأنصار وأبناءهم بالحرة ليأخذ بثأر أهل بيته الذين قتلوا كفارا مثل جده لأمه عتبة بن ربيعة وخاله الوليد وغيرهما ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء وأقوام يعتقدون أنه كان إماما عادلا هاديا مهديا وأنه كان من الصحابة أو أكابر الصحابة وأنه كان من أولياء الله تعالى وربما اعتقد بعضهم أنه كان من الأنبياء ويقولون من وقف في يزيد وقفه الله على نار جهنم ويروون عن الشيخ حسن بن علي أنه كان كذا وكذا وليا وقفوا على النار لوقوفهم في يزيد وفي زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة نظما ونثرا وغلوا في الشيخ عدي وفي يزيد بأشياء مخالفة مخالفة لما كان عليه الشيخ عدي الكبير قدس الله روحه فإن طريقته كانت سليمة لم يكن فيها من هذه البدع وابتلوا بروافد عادوهم وقتلوا الشيخ حسنا وجرت فتن لا يحبها الله ورسوله ابن تيمية yana nan dai yana magana akan sahabbai da kuma aƙidar waɗanda suka karkace hanyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ta kai su ga la'antar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace farrafidatu rafidawa rafidawa su ne yan shi'a zaka ce rafida shine asal asalin sunan da suka da ya fi kamata a kira su da shi kalmar shi'a tana nufin magoya baya kalma ce da aka santa ana amfani da ita a larabci wa inna min shi'atihi la ibrahim ce daga cikin magoya bayansa akwai annabi ibrahim alaihi salam sai kalmar shi'a tana nufin magoya baya ce shi'atu ali shi'atu muawiya duk ana amfani da ita duka bangarorin biyu to waɗanda suka zama tare da sayyidina ali lokacin da aka samu rashin jituwa da fitintinu an danganta su da wannan suna ake cewa shi'atu ali ma'ana magoya bayan sayyidina ali to tafiya ta tafi akan akan wannan suna aka samu kuma daga baya wasu aƙidu sun zo sun shigo a cikin waɗannan magoya bayan sayyidina ali da waɗanda ake ce da su shi'atu ali aka samu aƙidu daban-daban musamman lokacin da abdullahi bin saba ya tsananta wajen fito da miyagun aƙidu dangane da sayyidina ali har ya kai shi ga cewa sayyidina ali Allah ne to duk waɗannan da suke irin waɗannan maganganu in an tashi kiransu aka ce da su shi'atu ali domin suna nuna su goyon bayan su ga sayyidina ali duk da cewa sayyidina ali bai yarda da waɗannan miyagun aƙidu ba ya ma yaƙe su akan waɗannan aƙidu har ya karkashe wasu su ma akan wannan aƙidu to a lokacin a zainul abidin a yayin da zaid ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib zaid ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib suka nemi ya fito ya zagi sayyidina abubakar da umar gashi ɗaya ne daga cikin 'ya'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama suka neme shi ya fito ya zagi sayyidina abubakar sai ce a shi ba zai zagi sayyidina abubakar da umar ba saboda ka sai suka ce rafadnaka ba mu ba kai mun raba gari mun maka tawaye sau daga ran nan aka kira wasu arrafida saboda wannan kalmar da suka gaya wa zaid ibnu ali ibnu husayn ibnu ali ibnu abi talib na ce masa da suka yi rafadnaka mun maka tawaye shi kalmar rafida tana nufin yan tawaye to wannan kalmar ba sa santa saboda sun san kissar sun san tarihin ɗaya ne daga cikin dangin sayyidina ali din suka nemi shi ma sai ya dakata tasu an zagi abubakar da umar ya ce bai yarda ba da suka faɗa masa wannan kalmar sai aka ce to shikenan a dinga kiransu da wannan suna ma to ba sa son wannan sunan rafida sun fi son ka ce shi'a da ka ce shi'a wata inuwa ce mai faɗi akwai mutane kala-kala da aka yi a ƙarƙashin wannan inuwa sai su ɓace a cikin rububi an gane ko a ya tona idan ka kara to saboda haka za ku ga malamai wannan suka fi faɗa arrafida duk da cewa kalmar shi a a yanzu in aka faɗa kawai su ake fahimta da ita saboda babu wasu wanda suke tutiya da kalmar sai su ba wani da zaka je yana tutiya shi'a shi'a ba irin su din ba amma wannan kalmar ita ce kalmar da take ta asali da da ɗaya daga cikin ahad abin nan masoya abin nan ɗaya daga cikin ƴaƴan sayyidina ali shi ne sababin kiran su da wannan sunan ba to shine ibnu tabiya ke cewa farrafidatu lamma kanat tasubbu sahabata sara al-ulama ya'muruna bi uqubati man yasubbu sahaba da rafilawa suka bullo suka fara zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ya zama da malamai suna yin bayanin suna yin umarni da ayi ukuba ga dukkan wani wanda yake zagin sahabi ya zama da malamai sun ce duk wani wanda zai taba sahabi a ladabtar da shi kamar yadda imamu malik yake cewa man sabba nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kafa wa qutil wa man sabba sahabata uddib wannan magana ce ta imam malik tana da cikin littafin a sharh itiqadi ahli sunna na abul qasim hibatullahi lalakai wanda duk ya baci manzo sallallahu alaihi wasallama to ya cancanci hukuncin ridda hukuncin ridda musulunci shine kisa wanda ya baci sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to aladakar da shi wannan shine abinda malamai suke faɗa asim al-ahwal yana cewa an zo masa da wani wanda ya zage sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sa aka yi masa bulala goma sukan ce in ya kara sai a kara adadin bulala in ya kara sai a kara adadin bulala a yi masa haka in abin nashi ya kai iyaka to sai shugaba na musulmi sai sa a tsare shi a kulle shi sai ran da ya tuba in bai tuba bai mutu a gidan kasu wannan shine hukuncin da malamai suke faɗa dangane da masu zagin sahabbai sun makaffaratu sahaba وقالت عنهم أشياء abin da ya wuce kuma zagi sai suka kai ma suna tafarta sahabban suna jingina musu miyagun ayyuka sai sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to nan ma malamai suka ci gaba da bayani duk wanda ya kafirta sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to shi ya zama kafiri duk wanda ya ce wa sayyidina Abubakar ko Umar kafiri to shine kafiri to akwai bambanci tsakanin zagi da kafirtawa da zai ɓace su ya gaya musu miyagun abubuwa ya la'ance su wannan zagi yake yi amma bai kafirta su ba to hukuncinsa shine abinda malamai suka faɗa na a kai shi gaban alkali na musulunci ya ladabtar da shi suka ce idan ya kai ga kafirta wani sahabi na manzo sallallahu alaihi wa sallama to wanda ya bar musulunci ya yi ridda saboda haka za a kama shi a gurfanar da shi gaban kotun musulunci ta yake masa hukuncin wanda ya ridda a neme shi ya tuba idan bai tuba ba a zartan masa da wannan hukunci ibn taymiya yayi dogon bayani akan wannan hukunci da kawo maganganun malamai a cikin littafin sa as-sarimul maslun ala shatimir rasul shi yasa yace mun yi magana hukuncin da malamai suka faɗa game da wannan mas'ala fi gairi hadal mawdi'i a wani gurin daban ba a nan ba idan ka koma sa as-sarimul maslun ala shatimir rasul bayan ya gama maganar zagin a hukuncin wanda ya zagi manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya goya maganar hukuncin kuma wanda ya zagi wani sahabi daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ابن تيمية يتجب أن تشيع ولم يكن أحد إذ ذاك يتكلم في يزيد ابن معاوية أو أن كان لوكتين لوكتين صحابي da manyan tabi'ai ba a samu mutane sun fito suna sukan yazidu dan muawiya ba ma'ana suna la'antar sa wala kana al-kalamu fihi min ad-din sahabbai da manyan tabi'ai ba su mayar da sukan yazidu wala addini ba ba su dauke shi addini ba ثم حدثت بعد ذلك أشياء daga baya abubuwa suka faru fasara qaumun yuzhiruna la'nata yazid ibn muawiya sai aka samu wasu kuma sun shiga bayyana la'anar yazid ibn muawiya kamar yadda ya ta faruwa a kwanan nan daga fitu abin nan kama wannan wata na al-muharram har zuwa ranar goma ga wata an samu suna ta zanga zanga suna tsine wa yazid ibn muawiya ibn tabiya ce to waɗannan masu fitowa suna zagin Yazid ibn Muawiya suna tsine masa wa rubbama kana gharaduhum wataƙila buƙatar da waɗansu suke ɗauke da ita ta hanyar zagin Yazid ibn Muawiya an tabarruka ila la'anati ghairihi a samu damar kuma la'antar wani sa to kuma haka din ne wanda suke fitowa suna zagin la'antar Yazid zaka samu ba akan Yazid din suka tsaya ba za su la'anci mahaifinsa Muawiya ibn Abi Sufyan za su la'anci kakansa Abu Sufyan ibn harb za su la'anci dukkan wasu da suka fito daga wannan kabila ta banu umayya saboda sai na usman da sauran duk suka duk sun shiga ciki duk wani irin su yazid ibn abi sufyan dan uwan muawiya shi ma sahabi ne dukkan wani wanda ya fito daga wannan sulala daga wannan tsatso na banu umayya sai su la'ance shi don abinda suke faɗa a addu'o'in da ake karantawa abinda suke kira addu'a duk dinuwa ce in ka duba mustahul jinan kaga addu'o'in da ake yi wai a ranar ashura to a ciki za ga suna sarrahawa cewa Allah ka kala'anci bani umayya ta qatibatan Allahumma al'an bani umayya ta qatibatan ila yawm qiyamah babu togaciya duk daukakin bani umayya Allah ka la'ance su har zuwa tashin kiyama wannan addini ne to shine yace sautari ba wai ana son kawai a tsaya akan la'antar yazidu bane a'a ana son a yi amfani da la'anar yazidu don a la'anci waninsa فكره أكثر أهل السنة لعنة أحد بعينه daga nan malamai ahli sunna suka fito suka yi bayani suka ce ba kyau ka kira wani karara da sunansa ka la'ace shi wannan baya da kyau wannan ba addini bane ba addini bane la'natul muayyan da dama daga cikin ahli sunna suna cewa ba ta da kyau akwai waɗanda suna ganin ba ba laifi tun da ce ala la'natullahi ala zalimin ka haka in mutum azzalimi ne ka illa anta sa'a to amma malamai suna cewa da yawa daga cikin malaman suna abinda suke cewa a'a akwai la'an abinda al-la'n al-mutlaq akwai kuma la'natul muayyan akwai la'ana sakakkiya kamar a ce Allah ya la'anci azzalimi ba tare da ka kira wani ka ce Allah ya la'anci wani ba babu laifi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'anci mai sai da giya da mai yin giya da mai dakwanta da mai shanta da bai taimaka wajen a rubuta yarjejeniyar sayar da giya din duk annabi ya la'ance su ko ba ya tabbata hadisi annabi ya la'anci waɗannan gaba ɗaya ba ya tabbata kaga wannan la'anul mutlaq ne sakakkiyar la'ana ce ba a kayyade ta ba ba a dabe bai ta da wani mutum ba to to amma lokacin da aka zo masa da wannan mutum hadisi yana cikin bukhari mutumin nan da ake kira ake kiran shi abdullah ake masa laqabi da himar ana kawo shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha giya manzo Allah ya sa a daddake shi gobe ma sai da an kawo shi gaban manzo Allah ya kuma shan giya manzo Allah ya sa a dake shi haka abu ya ta maimaituwa har wata rana wani ya kasa danna zuciyarsa ya ce kai da Allah la'ance ka manzo Allah ce dan me zaka la'ance shi baka san yana san Allah da manzansa ba kan ku manta manzo Allah ya la'anci mai shan giya amma kuma ya sai ya ce ka la'anci wannan domin yanzu la'an ne mu'ayyan la'ana ce da take da alaka da wani mutum sananne ta sha bamban da kai sakikiyar la'ana a nan gashi ana shan giyar amma maza Allah ce kada a la'ance shi ce yana son Allah da manzansa to me yasa malamai suka ce bai halatta ka yi ka la'anci muayyani ba wani sanannen mutum da sunansa ka kira shi ka la'ance shi suka ce idan ya kasance musulmi ne kai kuma ka la'ance shi to la'anan nan taka za gina ta ne akan guda abu biyu abu na farko ka ɗauke shi a zalimi wanda ya cancanci la'ana wanda yana buƙatar ka tabbatar da shi tukunna cewa ya cancanci la'ana ɗin ya shiga cikin waɗanda suka cancanci la'ana abu na biyu ka yanke hukunci akan cewa ya mutu bai tuba ba ko Allah bai gafarta masa ba ko bai yi ayyukan kwarai waɗanda za su rinjayi aikin da ya na laifi ba ko Allah bai jarrabe shi da wani bala'i wanda zai zama sababi na kankare masa laifinsa ba duk ka hukunta cewa waɗannan abun babu su ta ina za ka san wannan ta yaya za ka san cewa Allah bai yafe masa ba dan cewa Allah cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kaga duk abin da bai kai shirka ba Allah na iya gafartawa to lokacin da kala an ce shi kamar kai hukunci akan cewa Allah bai gafarta masa ba ya kai ka san wannan Allah madaukakin sarki yana shigar da masu laifi a cikin wuta ta hanyar shafa'a a cikin ya shigar da su aljanna ta hanyar shafa'a ya akai ka san wannan baya ciki har kala an ce shi domin al-la'nu abinda abinda yake nufi at-tardu an rahmatillah ka kore mutum daga samun rahmar ubangiji shine kalmar la'ana take nufi in ka ce wani la'anahu Allah abinda kake nufi Allah ya kore shi daga samun rahmar ubangiji ya aka ya zaka iya tabbatar da wannan baka sani ba ko ya kasance cikin waɗanda ceton masu ceto zai shafa saboda tabirinsa Allah yana iya yafe wa mutum ya kankare masa laifinsa saboda wasu wani bala'i da ya jarrabe shi da shi a nan duniya ya aka ta san wannan cewa baya cikin wannan sinkin ai ka la'ance shi Allah yana iya ya yafe masa ya shigar da shi aljanna saboda hasanat ɗinsa sun fi sayyi'at ɗin yawa kamar sakulat mazinuhu fa ulaika humul muflihun ya za a yi kasancewa baya cikin waɗannan to kaga ashe kenan hukunci ne ba bisa dalili ba ka yi la'ana ga mu'ayyani ba tare da kana iya ka tabbatar da waɗannan abubuwa waɗanda ko ba za su yi ka tabbatar ba sai yasa malamai akasarin su suka tafi akan cewa la yajuzu la'nul mu'ayyan wanda yake kafiri ya mutu akan kafirci kamar Abu Jahl kamar Abu Lahab wannan malamai suna cewa ko shi ba a ɗaukar la'antarsa addini ka zauna kawai kullum aikin ka la'ance shi kullum kai sallah kafin kai na fulfulu sai ka la'ance shi sannan ka tashi kai na fulani sai ba addini bane ba addini bane annabi yana cewa la tasubbul amwat fa innahum qad afdau ila ma qaddam hadisi yana cikin bukhari kada ku zagi matattu sun je sun ishe sun iske abin da suka riga suka aikata kan ku zagi matattu ya riga ya mutu in ka zage shi me amfanin ka zage shi din tunda ya je ga Allah ya je ya ga abin da ya in mai kyau ne ya ga kyakkyawa in ma mara kyau ne ya je ya samu sakamakon aikinsa kai menene zagin naka zai kara a cikin wannan al'amari babu to shi yasa ya je a cikin ruwayar ibnu hibban a cikin sahihinsa wata rana sai da tuna aisha ta la'anci wani mutum ana kiran shi yazid ibn qais sai aka ce da ita ya rasu sai ta ce astaghfirullah astaghfirullah sai aka ce da ita yaya kika la'ance shi kuma da an ce miki ya rasu kika nemi gafarar Allah sai saboda na ji manzo Allah yana cewa la tasubbul amwat fa innahum qad afdaw ila ma qaddam kaga ita a ganin ta ya cancanci la'anta lokacin yana da rai amma da aka ce ya mutu ba ta san akan me ya mutu ba kai ya tuba kai Allah ya fi masa sannan kuma yanzu Allah ya ce sun je sun iske abin da suka yi mai amfani to kalance shi sai ta ce astaghfirullah shi kaga la'anul mu'ayyan ba addini bane ba addini bane sai ibnu taymiya ya ce lokacin da wasu suka fito suna la'antar yazid ibn muawiya sai malamai suka ce makaruhi ne ma'ana ba kyau ka rika la'antar wanda yake mu'ayyan sawa'un yazid ne ko waninsa sa ibnu tabi'a zai zo yi mana magana akan yazid ibnu muawiya a nan za mu ƙara faɗaɗa magana akan abin da ya faru har ake la'antarsa fasami'a da zalika qaumun mimman kana yatasallam lokacin da malamai suka ce kada al'anci muayyan kada al'anci yazidu sai wasu wanda suke jingina kansu daga sunna sai suka ji wannan magana ta malamai fa atakada anna yazida kana min kibaris salihin wa immatul huda sai ya ci cewa ah da aka ce ka al'ance zai sai da ce zai yana daga cikin manya-manyan bayan Allah na gari yana daga cikin limamai na shirya yana daga cikin limamai na shirya saboda ya ji an ce kada al'ance zai wa sarar gulatu sai ya ala tarafai da kai sai aka samu ƙungiyoyi guda biyu waɗanda suka yi hannun riga dangane da sha'anin yazid ƙungiyoyi guda biyu waɗanda suka zurfafa suka wuce gona da iri sannan suka zama hannun riga dangane da sha'anin yazid ƙungiya ta farko ha'ula iya tsorura inda mu kafirin ziddiq amma shi'a abinda suke cewa kafiri ne ziddiki suna kafirta shi suna fitar da shi daga musulunci kai tsaye wa inna hu qatalabni qatalabna binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya kashe dan dar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya kashe Husayn dan Fatima binti rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وقتل الأنصار وأبنائهم يا كشا متعنا مدينة بآئنسو بالحرة لوكتين ديشو وهو أنه يقول لك كرا حرة أقبش المدينة يككشي متعنا مدينة دا بآئنسو إن ابن تيمية زي زي ما قال أكون ليأخذ بثأر أهل بيته سنة سوى يا كشي متعنا مدينة دي بآئنسو بيّن أو فانسا دا أبن دا أكيو دنجل سعر الذين قتلوا كفارا وان كشي سكا جري معنى اياك احد عن كشي دنجن شي يزيد kamar kakansa sauran uwa utba ibn rabi'a cewa an kashe shi a wannan wuri da kalinsa alwalid shi ma an kashe shi a wannan wuri alwalid ibn utba to suka ce yayi wannan ne dan ya daukan sa ga waɗannan da aka kashe a lokacin suna kafirai ويذكرون عنه من الاشتهار بشرب الخمر وإظهار الفواحش أشياء wannan bangare wannan kungiyar sukan faɗi abubuwa daban-daban dangane da sayid na dangane da yazid ibn muawiya cewa yana shan giya yana alfasha baya sallah yana kaza yana kaza suna faɗi abubuwa da yawa da za mu zo mu yi magana a kansu idan ibn taymiya ya shiga warware maganganun a nan gaba ya ce ta wannan kungiyar ta farko kenan masu bata yanzu masu zagin sa su kafirta shi su kira shi dindiki su ce ya kashe ƴaƴan Madina da iyayensu saboda kawai ya dau kansa akan iyayensa da aka kashe a lokacin suna kafirai to sai kuma aqwamun su kuma wani bangare na wasu mutanen su kuma waɗanda su kuma sun zurfafa cikin sha'anin yazidu din su ma su ma sun wuce layi sun wuce iyaka sun wuce gaskiya يعتقدون أنه كان إماما عادلا سواء من سكة دوكا يزيد شوغبان آدمي هاديا مهديا شليين كما وند يكي من شليروا من شليروا ني أبن شليروا وأنه كان من الصحابة أو ما سنة أمان إلى شكين صحابي أو أكابر الصحابة وإلى شكين من يمين صحابي ما وأنه كان من أولياء الله تعالى أنا شكين وليا الله تعالى وربما اعتقد بعضهم وسما سكن يطمئن ko sukan kudirce annahu kana min al-anbiya yana ba cikin annabawa to kun ga yadda bid'an da wannan bid'an da wannan bid'an kun ga da suka hannun riga wannan bid'ar ta kafirta shi aka jefa shi cikin wuta wannan bid'ar kuma har ta kai ga jefa cikin annabawa ma wa yaquluna suna cewa man wa qafa fi yazida wa qafahu Allahu ala nari jahannam wanda duk ya tsaya ya ki ya ki wato ya ki fadar ra'ayinsa game da yazid wato ba wai ya soke shi ba a'a yayi shiru shi bai ce ya yarda ba shi bai ce bai yarda da shi ba to ranar gobe kiyama za a zo a ajiye shi a gaban wutar jahannama wato dole dai a yabe shi dole dai a kuzuzuta shi dole ya ɗaukaka lamarinsa wanda bai yi haka ba to ranar gobe kiyama zai gan shi akan gabar wuta to masu wannan aƙidar su ne masu bin shi wannan adiyin musafir wanda ibnu taymiya ya rubuta wannan risala wannan sako saboda su ويروون عن الشيخ حسن بن عدي هل ما سنة رواية دقاء كان شيخ سوء شيخ حسن بن عدي شوى أنه كان كذا وكذا وليا وقفوا على النار لوقوفهم في يزيد ويشي حسن بن عدي وتقام ببين شيخ سوء yana faɗar cewa wali adadi kaza da kaza a ranar gobe kiyama an dakatar da su an aje su akan gabar wuta saboda sun ki faɗar ra'ayinsu game da game da yazidi وفي زمن الشيخ حسن زادوا أشياء باطلة زمن الشيخ حسن حسن ابن علي بن مسافر suka zo da abubuwa su masu bin wannan aƙida abubuwa waɗanda suke marasa kyau da yawa ƙari akan abin da suka samu magabatan su akai nazban wa nafran waɗanda miyagun abubuwa sun kawo wasu a awaƙi wasu kuma a rubutun zube wa galau fi shaykh ali shi kansa babban shehin su shaykh ali ibn musafir suka zurfafa cikin lamarinsa suka wuce iyaka cikin lamarinsa wa fi yazid bi ashiya mukhalifatin lima kana alaihi shaykh ali al-kabir shi da shi kansa yazid shi ma suka zurfafa suka faɗa abubuwa waɗanda bai kamata su faɗa ba suka kai shi matsayin da bai kamata su kai shi ba sabanin aqidar da babban malamin su shehin su shi ali ibn musafir yake kai qaddasa Allah ruhahu فإن طريقته كانت سليمة حجر بشيكي بي هجر شيلا فيها عقيدة سبي كوش لم يكن فيها من هذه البدع شيء عدي بن مسافر كما أنه مكفلاء فرقا درس وانا للتافي متمن قولي ني متمن كلكي ني متمن ني عبادة ميسان الله دا منزنسا مي يوم ذكري دا الدعاء da haka shi hanyar da yake bi babu waɗannan bidiyoyi a ciki amma mabiyansa da suka zo sai suka zurfafa cikin lamarinsa suka ɗaɗɗara abubuwan da baya faɗa sannan suka ɗaukaka lamarin yazid har suka wuce iyaka da shi ibnu taymiya zai gaya maka me yasa suka yi wannan me yasa suka zabi yazid abin da ya faru yace wabtulu bi rafi bi rafi da adu abin da ya faru an jarrabe su ne da rafilawa ɗan shi'a wanda suka suka dora gaba da su wa qatalu shaykh hasan har suka kashe shehin su dan shehin su wato ɗan shi'a su suka zo suka samu masu bin wato adiyu bin musafir suka ɗaura gaba da su suka dinga nuna musu kiyayya har ta kai suka kashe babban shehu su kuma da suka duba suka ga washi'a suka fi tsana a duniya suka ga yazidu sai suka ce to yazidu nan babban mutum ne to su kuma suka dinga faɗa abubuwa kuma na kuzuzu ta yazidu don su ƙara bakanta wa yan shi'a to ai ba a yaƙar bida'a da bida'a bida'a da za ta kashe bida'a ba saboda haka sai suka zo da abubuwa da dama wa jarat fitanun la yuhibbuha Allah wa rasul aka samu fitintunu tsakanin wannan bangare da wannan bangare cikin labarin yazidu waɗannan sun kafirta shi sun ce zindiki ne waɗannan sun ce salihi ne babba ne wasu ma sun ce annabi ne aka yi ta rigima aka yi ta faɗace faɗace wanda dukkanin su abin da suke yi Allah baya su manzo Allah baya su Allah baya san maganar masu la'antar yazidu din suka mai da la'antar sa addini baya san kuma maganar waɗancan da suka mai da yanzu da shi ne mizani shi ne mizani in ka samu hawa ka zauna daren daɗan a kan wannan mizani ka haye in ba haka ba mutum ya tsince shi a wuta duk waɗannan ɓangarori biyu ba a kan daidai suke ba ابن تيمية wa هذا الغلو في يزيد من طرف من الطرفين خلاف لما أجمع عليه أهل العلم والإيمان وأن zurfafawa dangane da sha'anin yazid wanda ta samu da aka same ta daga ɓangarorin nan guda biyu ta saba wa abinda malamai suka yi ijma'i a kansa masana ilimi masu imani suka yi ijma'i a kansa menene su masu ilimi masana masu imani suka yi ijma'i a kansa shine fa inna yazid ibn muawiya wulida fi khilafati usman shine yazid ibn muawiya ba sahabi ba baya cikin sahabbai baya cikin wanda aka wajabta maka sai ka so shi ko aka ce san shi imani baya ciki an haife shi a lokacin khilafar Usman ibn Affan radiyallahu anhu wala ne da rikin Nabi sallallahu alaihi wasallam da riki zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wala kana min as-sahabati bi ittifaq al-ulama duk malamai sun yi ijma'i cewa ba a cikin sahabbai mutumin da aka haifa a zamanin sayyidina Usman bai shiga a kawo magana cewa sahabi ne haka ba sahabi bane sannan a zamanin sa wala kana min al-mashhurina bid-din was-salah baya daga cikin waɗanda suka shahara da addini suka shahara da nagarta ba a sashi cikin dattawan kwarai a zamaninsa wa kana min shubbanin musulmi ɗaya ne daga cikin samarin musulmi sannan wala kana kafiran wala zindikan ba kafiri bane ba zindiki bane kuma wato ko saurari magana ta adalci to za ka samu magana ahlus sunna da inda take cikin adalci ake ta domin ana gina ta ne akan ilimi ba kan kawai har ma daga ba kawai ka ji ana abu a gari ka dauka ai tai da kai me yasa ake yi baka sani la yas'aluna akhahum hina yaduhum ila al-qitali ala ma qala burhana an ce a fito a fito a fito yaki ina za a yaki sai je dauko takobin sa a fita me sai sa a je yakin nan suwa za a yaka ba zai tambaya ba ai tunda dai mutanen sa ne suka ce a fito kai a tafi kaga wannan ai shi ne karshen kifewa mutum ya zama a kife a asaba yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratul mustaqim in tabiya yake ba sahabi bane ba wani mashahuri bane da salaha da addini da takawa a zamanin sa saurayi ne daga cikin samarin musulmi ko ba zindiki bane ba kafiri bane وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين لازم شوغبا da musulmi bayan rasuwar mahaifinsa Muawiya ibn Abi Sufyan tare da cewa wasu daga cikin musulmi ba sa so kaga wasu sun so wasu ba sa so musulmi sun rabu gida biyu a lokacin wasu sun yi masa mubaya wasu kuma suka ki masa mubaya masu masa mubaya din sun fi yawa a lokacin galibin waɗanda suka yi ragowa na sahabbai irin su ibnu umar irin su abu sa'id al-khudri suna daga cikin da suka bada mubaya su wasu kuma suka ki bashi mubaya kamar irin su abdullahi ibn zubair kamar irin shi al-husayn ibn ali ibn abi talib suka ki bashi mubaya zaka musulmi suka rabu biyu akan lamarin sa wasu suka ce a bi shi a zauna lafiya wasu suka ce a'a a bari a zo a yi shawara a zaɓi wanda ya dace ai ba shi ya fi dacewa شنو ابن تيمية وتولى بعد أبيه على كراهة من بعض المسلمين وزما شو gaba bayan mahaifinsa duk da cewa wasu daga cikin musulmi ba sa so wa ridan min ba'dihim wasu kuma sun yarda kamar waɗanda na zama wa kana fihi shaja'atun wa karam daga cikin irin abin da zaka yaba na yazidu mutum ne jarumi mutum ne mai karamci mutum ne mai ungo ungo ولم يكن مظهرا للفواحش كما يحكي عنه خصومه هو ba mutum ne wanda yake fitowa ya nuna shaidanci a gari ba kamar yadda masu husuma da shi suke faɗa ɗan adawar sa abinda suke faɗa ce yana shan giya yana tsayawa ba a gaban mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana layi wannan duk ba gaskiya bane to mutum ne saurayi ne matashi ne baya daga cikin waɗanda zaka nuna ka ce ya fi kowa amma kuma bai kai matsayin a ce da shi kafiri ko zindiki ba ya zama shugaba ga musulmi wasu sun karbe shi wasu ba su karbe shi ba to shi ne ibnu tabi'a ce wa jarat fi imaratihi umurun azima a lokacin shugabancin sa wasu manyan manyan al'amura suka faru to ana ibnu tabi'a ya koyo zai baka kissar abubuwan da suka faru har yazidu ya zama fitila ga da dama daga cikin yan bid'a ya zama musu fitina waɗannan ya zama musu fitina har ta kai suna la'antar bayan Allah saboda shi waɗancan kuma su ma ya zama musu fitina ta kai suna ba shi matsayin da bai kamata ba me ya faru haka ta faru shine ibnu taymiya ce abubuwa ne manya manya suka faru a zamaninsa a lokacin yana shugaba na musulmi ahaduha ɗaya daga cikin abubuwan da suka faru maqtalul husaini radiyallahu anhu kashe sayyidina husain Allah ya kara masa yarda bayan yazid ibn muawiya ya zama shugaba ga musulmi a wannan lokaci an samu waɗanda ba su yarda da shi ba kamar da na faɗa a baya kamar husaini ibn ali kamar abdullahi dan zubair da wasu tare da shi to a wannan lokaci shi husain ya bar madina ya koma makka sai mutanen kufa kun san mutanen kufa su ne ke tare da mahaifinsa sayyidina ali su ne wanda ake ta shi'atu ali kaza kamar yadda muka faɗa a tarihi kun san a cikinsu akwai mutane da dama wanda daga cikinsu ma akwai wanda da su aka kashe sayyidina usman amma suka ake cikin rububi wanda rigingimu ba su bari an samu damar yin karfi an kama su ba a fahimta duk waɗannan da muke magana ba sahabbai bane ba ba wasu sahabbai bane haka mutanen gari ne kada a ɗauka sahabbai nan ba magana sahabbai ake ba wannan abin ya faru bayan shekara hijirar manzo Allah da shekara 49 tunda Muawiya ya rasu shekara tana hijira tana da 49 sannan Yazid ya karɓi mulki to daga wannan daga wannan lokacin waɗannan abubuwa kuma suka fara faruwa bayan hijirar manzo Allah da shekara 49 saboda yawanci manyan sahabbai duk ba sa duniya sai ɗan kaɗan waɗanda cikin ƙananan sahabbai waɗanda irin su jabir ibn abdullah irin su abdullahi dan abbas irin su abu sa'id al-khudri irin su ibn umar waɗannan duk suna nan da ne saboda zaman suna cikin samari matasa a cikin sahabbai saboda sun yi dogon rayuwa har sun riski lokacin to mutanen kufa da yawancinsu mutane ne da suke jahilai daga ƙauye suke ba san addini ba suka kewaye shi to lokacin da suka ji cewa sai na Hussein bai bada mubaya'a ba ya koma ya koma makka da zama sai suka dinga rubuto wasiƙa cewa ya yi hijira ya dawo kufa za su tsaya tare da shi a yaƙi a yi tirjiya abin ba ta kashi sai ya karɓi kufa su naɗa shi shine amirin muminina suka dinga rubuto wasiƙu manya-manyan su sai a rubuto sai na Hussein wasiƙa cewa ya zo ya zo zai samu dakarai waɗanda za a tsaya a yaƙi ko da jinin zai kafe sai sun tabbatar da shi a matsayin khalifa ba ya zidu ba to wasiƙu da suka yi yawa sai ya sai ya tura ɗan baffansa ana ce da shi muslim ibn aqil ibn abi talib cewa ya je kufa ya yi masa bincike ya gano gaskiyar waɗannan wasiƙu da ake aiko masa da gaske ne cewa zai samu magoya bayan in yaje don shi yana ganin wancan shugabanci ne zai yarda da shi ba ya kamata a tsaya a yi shawara a zaɓi wanda ya fi cancanta saboda haka sai ya tura wannan dan uwa nashi mai suna muslim ibnu aqil ibnu abi talib dan baffan sani aqil ibnu abi talib waffa ne gare shi ce je ya duba ya ga yaya kufan nan take zai yiwu abin da ake gaya masa a takardu zai yiwu idan ya je muslim ibnu aqil ya taho da ya iso kufa tun ba kafin iso kufa ya samu wasu waɗanda su dinga nuna masa hanya tunda zai ya shigo a sace idan aka kama shi kuma an san daga wajen sayyidina Hussein yake sojoji ko magoya bayan a bangaren Yazid za su iya halaka shi saboda haka dole ya bi rauniyar hanya ya samu wasu mutane guda biyu waɗanda su ne za su yi masa jagoranci su nuna masa hanya har ya shiga kufa to saboda wahala da bala'i da ya ta gamuwa da shi a hanya saboda rashin kyan hanya har ma ɗaya daga cikin waɗannan masu nuna masa hanya ɗin ya mutu to ganin wahala ta yi wahala sai ya aika wa shi sai na ya ce shi dai yana ganin abin da hakura sai na ya ce a sai ka je haka ya hakura dai ya tafi ya je farko inda ya fara sauka ya fara sauka wajen Mukhtar ibn Ubaydillah wani dan tawaye to sai ya ji tsoron kada a gano shi tunda wannan an san shi dan tawaye ne a garin sai ya sake gida sai ya koma gidan wani mutum ana kiran shi Hanif ibn Urwa shi ma ɗaya ne daga cikin waɗanda suke tare da Sayyidina Hussein ba sa tare da gwamnatin Yazid a nan Kufa to nan ma saboda akwai ɗan leƙen asiri suna ɗan suna yawo sai ya ga cewa ba zai iya zama a nan ba sai ya koma gidan wani daga cikin shi'atu ali ana ce da shi muslim ibn ausaja sai ya zauna a gidan to a nan waɗanda suke waɗanda suke so su ba shi goyon baya ɗin su ba wa sayyidina Hussein goyon baya ɗin sai suka dinga zuwa suna mubaya'a suna cappa cewa su ko sama da ƙasa za ta haɗe sai sun ƙwatar wa sayyidina Hussein wannan shugabanci suna kawo kansu suna cappa suna mubaya'a har aka samu wajen mutum dubu goma sha biyu kaga a gari ɗaya kamar kufa an samu mutum dubu goma sha biyu to me ba za su yi ba ai ba garin da ba su ɓata ba har ƙarfi ya samu ke a lokacin wanda yake gwamna a nan cikin kufa shine annu'man ibn bashir ɗaya ne daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam nu'man ibn bashir kuna tuna hadisin innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun to wanda ya rawaito wannan hadisin shine annu'man ibn bashir shine gwamna a kufa da ya ga take-taken waɗannan mutane ya fara hango cewa akwai wani abu da ake ta kukkullawa a baya ya fito cikin taro ya tara jama'a ya musu jawabi ya gaya musu cewa bai yadda a zo a tayar da fitina ba shi dai ba zai taɓa kowa ba amma duk wanda ya fito zai yaƙe shi to ba zai kyale shi ya da fitina cikin musulmi ba ya dai kirawo su akan a samar da zaman lafiya a zauna lafiya ba fitintunu ko da baka yarda da gwamnatin nan ba ba daidai bane kuma ka tada fitina to wannan jawabi da yake yi sai su waɗanda suke ɗan goyon bayan ita gwamnatin a lokacin sai suke ganin akwai sassauci a ciki ba aka yi kamata ba sai aka cire shi sai aka cire shi daga daga gwamna sai aka turo wani mutum ana kiran shi ziyad ibn ubaidillah sai shi ne ya zo ya karɓi gwamnatin ya zo ya karɓi gwamnatin a kufa da ya zo sai kokari ya sa 'yan leƙen asiri suka kuɗa har suka sami shiga cikin inda su shi wannan mutum ya zo shi musulun ibnu akil da magoya bayansa ƙarshe abubuwan da suke kulla sai fito fili har aka gano shi cewa akwai wani wakili na hussein a garin musulun ibnu akil don haka ziyad ya tura sojoji to a nan abin zai ɗaurewa mai sauraro kansa ina waɗannan dubu goma sha biyu suke masu cewa sama da ƙasa ko da kuna ina ga shi saman bata motsa ba ƙasan bata motsa ba saboda haka aka je aka zaƙulo wannan mutum muslim ibn aqil aka kashe shi dan sai da tawaye gari ba ko mutum ɗaya tare da shi duk dubu sha biyu din nan fa ashe duk ɗan kowanne ne sun cika gari su shi'a shi'a shi'a shi'a su ne shi'a su ne shi'a sai ga shi an zo muslim ibnu aqil wannan har ruwayoyin su shi littafin shi'a da abin da suke fake dubu sha biyu din nan sai rasa kowa tare da shi duk kowa ya koma gidansa ya kulle aka binciko waye ma ya karɓi bakuntarsa da ya shigo garin buhari ibnu urwa aka je aka kamo shi a kasuwa aka je aka kashe shi aka tsire shi aka gicce shi duk ina dubu sha biyu din nan suke dan lokacin da muslim ibn ubaidillah ya ga ya ga halin da da da al'amarin ya kasance a garin bayan duk ya yi kokarin yadda zai iya tsere da kansa har aka cin masa aka kama shi kafin a kama shi ya kokarin yadda zai tura wa sayyidina Hussein cewa kai yazo dan daga baya daga a farko ya tura masa cewa ya samu magoya baya yazo sai yake so ya gaya masa cewa fa magoya bayan nan ashe duk ba mutanen arziki bane duk makaryata ne mai yaudara ne sai yake so ya gaya masa cewa ya dakata kada ya so amma ina kaddara ta riga fata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya ba da labarin cewa Hussein ibn za a kashe shi saboda haka wannan ya Allah ya riga ya zartar da wannan babu kuma abin da zai iya tsayar da wannan domin shi kansa sayyidina Hussein a Makka lokacin da yake yunkurin fitowa ya zo Kufa da dama daga cikin dangi da 'yan uwa da masoya sai da suka yi mai nasiha kada ya ci sai da abdullahi dan abbas yana daga cikin wanda suka yi masa nasiha shi kada ya kuskure ya ce inda gaske ne su kwatar masa mulkin kafin su kira shi ba da ya je su kwata ba haka nan dan uwansa muhammad ibn al-hanafiya muhammad ibn ali ibn abi talib shi ma sai da ya je ya same shi masa nasiha ce kada ya yadda kada ya yadda ya ji amra ibn abdurrahman wata wacce ta taso a gidan na aisha sai da ta masa sai masa nasi sai da tuna aisha sai da ta masa nasi dukkan wasu masoya a lokacin sai da su kai masa nasi daga ciki suna suka suna gaya masa cewa mutanen kofa mutane ne bai yaudara mahaifinka har ya bar duniya la'anta su yake yana faɗan irin yaudararsa da cin mutuncinsa da suka yi a zamansa da ya a kufa sayyid na ali wanda da yake so ya ga kudurobin sayyid na ali akan mutanen kufa wanda suke da awar shi'a shi'a shi'a shi'a ka duba najin balaga ka duba najin balaga zai ga irin waɗannan hudubobi wanda su shi'a su suka su suke su suka rawaito su da kansu sai na ali yana yana kushewa mutanen kufa din to an gaya wa sayyidina Hussein cewa kada ya yadda ya je mutane ne mai yaudara amma ce shi zai je har ma wasu daga cikin masu masaniya suke cewa to kada ka ebi ƴaƴanka da matanka a je a kashe ka a gaban ƴaƴanka da matanka kamar yadda aka kashe sayyidina Usman a gaban ƴaƴansa da matansa kada kai haka duk bai ji wannan nasihun ba saboda kaddara ta huga fata to shi yasa ahlus sunna sai suke cewa in an yi tambaya waye ya kashe Yazidu ba waye ya kashe Husaini sai mukan ce alal haƙiƙa wanda ya kashe Husaini shi'a shi'a su suka kashe Husaini su suka fito da shi daga gurin da yake zaune lafiya suka ce ya zo ashe tarko ne suka dana masa Allah su fito da shi da abin ba zai faru su suka fito da shi suka kawo shi kuma suka gudu suka bar shi saboda haka in ana binciken wanda ya kashe sayyidina Hussein dole a faɗe su sai su suka kashe shi duk wannan hayaniyar da ake yi shi'a in dai mutum ya ce wannan addini yake bi to ya sani addinin da yake bi su suka kashe sai su ne suka yi wannan kisa to shi yasa sai na Hussein lokacin da ya zo a Yazid kamar yadda kuka sani ba shi ne don shi yana sha yana sha ba a Iraki yake ba shi ya turo ne da rundunar da za su je su hana ɗan tawaye da za su yi masa tawaye a mulkinsa kamar yadda kowane kowane mai mulki idan ya ji labarin wasu za su je su yi masa tawaye ko za su yi masa ku sai tura sojojinsa to abin da yake nan amma babu wani umarni daga bangarensa cewa su kashe Husaini bai ba su wannan umarnin ba abin da ma ake hasashe da sai ta Husaini zai zo to Yazid zai girma ba shi ya fi masa domin abin da yake nuna wannan lokacin da sojojin Ziyad ibn Ubaidillah suka tare Sayyidina Hussein a Karbala suke kokarin kashe shi ya nemi dan Allah su kyale shi ya je ya sa hannunsa a hannun Yazid suka ki yarda wanda yana nuna maka ya yarda cewa Yazid ba zai kashe shi ba shi yasa ya nemi su kyale shi ya je ga Yazid su kyale shi ya je Sham ya fasa shiga Iraki din su bar shi ya koma Sham ya je ya suka ki yarda to saboda haka malamai suke cewa babu wani abin da yake nuna cewa da umarnin Yazid aka kashe Hussein duk da cewa sojojinsa su suka yi kuma shi yayi umarni a je a hana Husaini da waɗanda za su zama tare da shi a yi masa tawaye ko su yi masa ku amma magana cewa in sun gan shi sun cin masa su kashe shi to daga baya shi Ziyad ibn Ubaidillah shi ya bada umarnin aje wasu ce shi ya bada umarnin a kashe shi wasu ce shi kansa bai bada wannan umarnin ba amma ala ayi halin shi ya fi kusa da sojojin da suka yi kisa din dan shi ne a kofa shi ya zaɓi sojojin shi ya tura su su je su taro Hussein a Karbala to a haka aka kashe Sayyidina Hussein da wasu daga cikin ƴaƴan gidan Sayyidina Ali a cikin wanda aka kashe akwai wanda sunan shi Abubakar akwai wanda sunan shi Umar wanda yake nuna maka cewa su waɗannan ahalin baiti din ba sa gaba da sayyidina Abubakar ba sa gaba da sayyidina har zaben sunayen waɗannan mutane suke sawa yayansu ka je ka kaf Iran cikin shi a za ga Umar Abubakar da Umar in ka gan shi to ahlus sunna wanda zai ya kuma ahlus sunna ya zauna a tsakiyar su da wannan sunan sai dai boye sai dai canza suna ina ai ba abin da zai samu to amma waɗancan ɗin da ake cewa su ake wa su ake nuna wa soyayya su ba su nuna ƙiyayya ga waɗannan mutane ba ba ka ɗaukan ɗanka da ka fi so ka sa masa sunan wani babban makiyinka ba zai yi ba akwai wani musulmi da zai sa ɗansa bush akwai da wasa ko da wasa to kaga an kaga mutum ya ɗansa ya ce shi sunan ɗansa bush ne za ka fahimta masoyin bush ne ko ko za wa ɗansa sharon kaga masoyin sharon ne to har haka in kaga wani ya sa wa ɗansa abubakar ko umar masoyin abubakar da umar to ana aka kashe waɗannan amma idan shi'a suna bukukunansu suna faɗa abubuwan da suka faru da waɗanda aka kashe ba sa faɗan waɗannan mutanen biyu duk da cewa suna daga cikin iyalan gidan ɗayan Husaini ɗin amma ba a faɗa su saboda sunayensu su ma sun zama masu laifi ba za ka ji ba sun ce an kashe cikin waɗanda aka kashe an kashe Umar an kashe Abubakar ƴaƴan Husain ba za su faɗa ba za su faɗa ba to shi da a wannan shi ne abin da ya faru har ta kai ga kashe sayyidina Hussein wannan yana daga cikin manyan manyan abubuwa da suka faru a zamanin Yazid shi ne Ibn Taymiyyah yake cewa ahaduha maqtal Hussein radiyallahu anhu wa huwa lam ya'mur bi qatl Hussein Yazid bai umarni da kashe Hussein ba wala azhara al-farah bi qatlihi kuma da aka ce masa an kashe shi bai nuna farin ciki wala nakata bil qadibi ala sanayahu ba a kawo masa kansa ya sanya sanda ya dinga zungurar haƙoransa ba kamar yadda shi'a suke faɗa an ce an ciri kansa an kai wa ziyad ibn ubaidillah ya sa sanda yana zungurar haƙoran husaini da sanda to wannan riwaya wasu suna cewa hatta shi kansa yazid an kai masa kan husaini to wannan duk ba tabbata ba shi yasa shi kan kan husaini din ma aka aka yi ta sabanin ina aka binne kan ina aka binne kan wanda magana mafi mafi inganci shine ba wanda zai iya ga maka ina aka binne kansa to amma waɗanda suke so wasu su ce masar sai ka ga wani kabari a ce kabarin husaini wasu ce siriya sham sai ga wasu kowa yana yana yana yana yana da'awar a gurinsa kan yake kuma kan ɗaya ne shi da a masa shi da a shi da ana shi da ana to saboda haka ba a kai wa yazid kan Husaini ba har a ce ya tsikare shi da da ya tsikare hakoransa da da sanda wala hamala ra'sa Husain ila Sham ko wala humila ra'su Husain ila Sham ba a dauki kan Husain an kai Sham ba ma bari har a ce an kai shi gaban Yazid a can Yazid kuma lokacin yake lakin amara bi man al Husain wa bi daf'i wa bi daf'ihi an al amri abinda ya umarni shine a hada Husaini wannan tawaye kuma a ture shi kada ya zama shi ne zai samu wannan matsayi na shugabanci walau kana da kitalihi ko ta ta hanyar a yaƙe shi ne gwamnati tsakanin yaƙi da kisa a iya gama yaƙi ba a samu kisa ba a iya samun kisa kuma babu yaƙi haka akwai kafil akwai kital fazadan nuwabu ala amrihi waɗanda ya wakilta su kuma sai suka wuce gona da iri wa hadda shibru ibnu diljawshan wannan shine wanda ya kashe sayyidina Husayn ibn Ali shine Shibr ibn Diljawshan a ba sa ba fadarsa shine ɗaya daga cikin waɗanda suka kashe sayyidina Husayn kuma ɗaya ne daga cikin sojojin al-Mukhtar ibn Ubaydillah wanda Muslim ibn Aqil ya fara sauka gidansa wanda zai nuna maka cewa a cikin waɗanda suka kashe Husaini har da waɗanda suka ce sun yi masa catta yanzu da yawa daga cikin sojojin da suka je suka yaƙe shi a karbala da yawa suna cikin waɗanda suka ce sun yarda ya zo kaga ashe su suka yi kisan to shi kansa wannan shimr ibn diljaushan yana daga cikin waɗanda suke tare da muhtar ibn ubaidillah muhtar ibn ubaidillah yana ɗan tawaye ne shi ya baya tare da gwamnatin yaje وحد الشمر بن ذي الجوشن الجيوش على قتله shi wannan shibir ibn biljaushan shi ne ya faɗaitar ya ziga sojoji cewa in sun ga Husaini su kashe shi fa'tada alaihi ubaidullah ibn ziyad lokacin da Ubaidillah ibn Ziyad ya ji abin da ya faru na kashe Sayyidina Hussein ta hanyar wannan wannan ya fusata masa rai har ya kai wato kai dauki abin nan wa ta da afwan wa ta da alaihi Ubaidillah ibn Ziyad Ubaidillah ibn Ziyad wanda shi ma shine gwamnan gwamnan da Yazid Akuba shi ma yana daga cikin waɗanda suka yi zalunci ga shi Hussein din fa talaba minhu Hussein shi kansa Hussein a lokacin da suka tsare shi sai ya nemi an ya ji a ila Yazid cewa ya zo a bashi ya je ya samu Yazid ya fasa shiga Iraq ku bashi ya je ya je ya samu Yazid fa ada yadi fi yadihi haka yace arwaz in sa hannuna a hannunsa da ya san cewa tabbas Yazid kisan kashe shi yake bukata ba zai ce a bashi ya je gurin sa ba aw ya zaba ila sadri murabitan ko su kyale shi ya fasa batun shugabancin su bashi ya tafi kan boda ya je can ya zama mujahidi yana kare kasashen musulmi aw ya uda ila makka ko su kyale shi koma makka inda ya fito to ya nemi a bashi abubuwa guda uku ko a kyale shi ya tafi wajen yazid ko a kyale shi ya fita ya tafi a kan boda ta kasar musulmi domin ya zama mai gadin kasar musulmi ta hanyar abin nan ribadu ko kuma a bashi ya koma makka inda ya fito fa mana uhu illa an yasta'sira lahu saboda haka duk sai suka sai suka kiyarda su bashi wannan dama ko ɗaya daga cikin damammakin nan guda uku sai dai ya zama ribataccen yaki a hannunsu ya sallama kansa kawai abin da suka ce ba ba za ka ɗaya daga cikin abubuwan nan kawai ka sallama kansa wa amara umar umara ibn sa'ad bi qitalihi saboda haka ya umarci umar abin wa amara umar ibn sa'ad ba umar umar ibn sa'ad umar ibn sa'ad yana ɗaya daga cikin komandojin ne yayi umarni da cewa aje a yake shi kawai tunda ba zai sallama kanshi ba kawai aje a yake shi fa qataluhu madluman lahu suka kashe shi yana wanda aka zalunta wani ta'ifatin min ali baiti suka kashe shi suka zalunce shi suka kashe wani bangare daga cikin iyalan gidansa wa kana qatluhu radiyallahu anhu min al-masa'ib al-'azima kashe sayyidina Husaini yana daga cikin manya-manyan musibu fa inna qatl al-Husaini kashe sayyidina Husaini wa qatl Uthman qablahu da kashe sayyidina Usman gabanin sa wanda muka yi bayani a satin da ya wuce kana min a'zami asbab al-fitan fi hadhihi al-umma wannan kashe-kashe guda biyu suna daga cikin manya-manyan dalilan da suka haddasa fitintunu a cikin wannan al'umma وقتلتهما من شرار الخلق عند الله wanda duk suka kashe waɗannan bayan Allah guda biyu suna daga cikin ashararan halitta a gurin Allah wanda ita ce aqidar wanda duk da shi aka kashe sayyidina Hussein ko aka kashe sayyidina Hassan bin shirarin khalqi inda Allah ولما قدم أهلهم رضي الله عنهم على يزيد لأن إيالا حسيني suka zo suka. tunda a kan kamo wasu daga ciki aka kawo su gaban Yazid wasu daga cikin iyalansa akramahum wa sayyarahum ila madina sai ya karrama su yasa aka ba su masauki kuma ya nuna nadama an ce lokacin da Yazid ya nuna nadama ya yi kuka sai dai bai dau wani mataki ba akan wanda suka kisa ya daya daga cikin laifukansa tun da bai yi umarni ba ya kamata ya nuna inkari kuma to sai da nuna inkari ba ya dai nuna bai ji daɗi ba bai ce a kashe shi ba da haka sauran da suka yi saura daga cikin iyalansa ya karrama su ya tura su ya mai da su madina warwaye anhu annahu la'ana da ziyad ala qatlihi ana ruwaitowa cewa ya mala an ci ibnu ziyad akan kashe shi wa qala kuntu arda min ta'ati ahli al-iraq bidun qatl husayn ce ni na iya gamsuwa da a samun mun biyayyar mutanen iraki su yi mun da'a ba tare da an kashe husaini ba لكنه مع هذا ابن تيمية تيتو أما ضد ونن لم يظهر منه إنكار قتله بزوا فتو في ليانون إنكار كشيش بقى والانتصار له وينون تيمة كامسة دبين ددقين جننسا والأخذ بثاره دقوكا مسا فانسا دبي بقى ما كان هو الواجب عليه أبن إذا واجبي أكن شيء ألوكتك فصار أهل الحق سيذا مصر يا جسكيا مبيا جسكيا يلومونه على ترك الوا... تركه الواجب سنة زرجين فأكن يابر واجب دي كما مضافا إلى أمور أخرى كان ده وسا أبو وانا سكي زرجين سدشي وأما خصومه أما إن أداور صح فيزيدون عليه من الفرية أشياء su kuma sukan ƙara ƙare rai kuma abinda bai yi ba ma sai su caba masa ya yi wannan shi da abu na farko wanda ya faru a zamanin sayyidina a zamanin Yazid ibn Muawiya wanda ya jawo masa bakin jini kuma tabbas ya yi babban laifi a wannan lokaci kuma wannan abin da ya faru yana ɗaya daga cikin manya-manyan fitintunu waɗanda suka faru a zamaninsa wanda suka haddasa kuma fitintunu masu yawa a bayansa abubuwa yanzu da muke ta gani din nan ai ana fakewa da wannan ta zagin kamar da ya faɗa wasu suna fakewa da zagin yazid a zagi abubakar da umar da usman wanda a lokacin su ba a haifi yazid din ba a lokacin sai na abubakar da umar ba ma haifi yazid din ba wasu ma san za a yi wani yazid a duniya ba amma ga shi laifinsa ya shafe su wanda kawai hakewa ake da shi don a taba su ba wai shi ne ma ya dame su ba waɗancan abubakar da umar din shi ya su suka fi damu su wani shi ne abu na farko abu na biyu shi ne abin da ya faru na yakar mutanen madina da ya yi wanda wannan za mu bar magana ce da za mu yi ta ta ma tana dan tsawo da abubuwan da suka jawo da abubuwan da aka kara abin da ya faru da abin da bai faru ba insha Allah sati na gaban Allah ya kuma dare da lafiya za mu bayani sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wannan yana cewa muna so a yi mana bayani akan sharri rubutun alqur'ani ya halatta wannan mas'ala matsala ce da magabata suka yi bayani a kanta in ka duba littafin zadul ma'ad fi hadi khair al ibad na ibn al qayyim a can sifilin sa na karshe inda yake magana akan at-tibbun nabawi ya kawo batun rubuta wani abu na ayat alqur'ani a sha inda ya kawo daga cikin abin da ya hujja da shi wannan zulumin alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lin nas wa rahmatun lil mu'minin muna saukar da abin da yake daga cikin alkur'ani abin da yake waraka da kuma rahama ga muminai da kuma ayat da take cewa fihi shifa'un linnas a cikin alkur'ani akwai warakarwa ga muminai ya kuma kawo wasu daga cikin magabata kamar abdullahi dan abbas ya kasance yana wannan shi kansa ibnu taymiya ya kasance yana rubuta wani abu na alkur'ani ya bayar a sha ko shi ya sha ba abin da za mu sani shi ne wannan ba shine hadafi na karshe na alkur'ani ba idan an zama na mutum yadda yake kalla alkur'ani kawai na kallon shi wani kundi ne na a rubuta a sha wanda ya karkace hanya ya kauce hanya alkur'ani abinda aka saukar da shi an saukar da shi ne don ya zama don ya zama shari'a ya zama mai raba tsakanin gaskiya da ƙarya shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan هدى للناس وبينات من الهدى شريعة ne ga mutane bayanin abin da Allah madaukakin sarki yake bukata na shari'a ga mutane sannan kuma mai raba tsakanin gaskiya da ƙarya ne wannan shine babban jigon sakon saukar da alkur'ani amma mutum yana kalla alkur'ani a matsayin kawai wani kundi ne da kawai za a dinga buɗe ana rubuta ana sha ba ruwansa da ya san meye ma'anarsa wanda ya saki ya saki turba ya saki layi akwai hadisin da yake a cikin mu'jam tabarani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wasu mutane za su zo daga cikin al'umma ta suna kwankwadar qur'ani kwankwadar da suke wa nono sharbun qur'ani shurbal ma shurbal laban kaga yana nuna akwai wasu mutane za su zo su dauke hankalin su gaba daya daga kan abin da Allah madaukakin sarki ya bukaci alqur'ani ya zama tsakanin mu su tafi can kan wasu abubuwa wanda ba shine makasudin sa na karshe ba saboda haka sai a yi la'akari da wannan janibin dole ne ka karanta qur'ani kuma kai kokarin fahimtar abin da alqur'ani ya zo da shi na sako kai kokarin aiki da shi wannan shine babban jiho shine babban sakon da alqur'ani ya zo ya bayar maganar shan sa kuma za ka iya samun karin bayani a cikin littafin zadul ma'ad fi hadith sayyid ibad a cikin sifilin sadaka wannan kuma sai yake a bashi tarihin salahuddin al-ayyubi wannan ai dogon dogon karatu ne ɗaya ne daga cikin sarakunan ahlus sunnah waɗanda suka yi gwagwarmaya a tarihi gwagwarmayar da ake lissafa ta cikin manya-manyan abubuwa da suka faru a tarihin al'ummar musulmi domin shi ne ya kwato da baitul maqdis daga wajen kafirai kiristoci arna bayan ta daɗe a hannunsu musulmi sun kasa yin komai salahuddin ayyubi shi ne zai wannan fafutuka shi ya ɗanta masar daga hannun shi'a fatimiyya wanda suka daɗe suka shekara da shekaru suna suna bakin mulki a garin masa suna nuna wa ainihin ahalus sunna gaba daula fatimiyya wacce a kashin gaskiya sunanta daular ubaidiyya ba daular fatimiyya ba amma suna jingin ta kansu da fatima wanda malaman tarihi suka ce duk ba gaskiya a cikin wannan nasaba din ya yi dogon ta yi dogon mulki ta yi dogon mulki a a masar da wani yanki na almagrib al-arabi sun gana wa sunna a lokacin ukuba da da wahalhalu iri iri har lokacin da Allah ya kawo daular salajika ta yaƙe su a bangaren Baghdad sannan kuma daular ayyubiya ta zo ta kawar da su gaba daya al-azhar wanda da an gina shi ne jami'ul azhar wanda yanzu ake cewa ta jami'atul azhar asali wanda ya gina ta shine al-wa'iz li dinillah al-fatimi daya daga cikin sarakunan wannan shi'a ya gina ta ne dan yada aqidar shi'a al-batiniyya dalilin gina ta wannan kalmar azhar din daga daga sunan zahra ne fatima haka sa al-azhar din to amma da ƙarshe Allah madaukakin sarki ya hukunta cewa za ka dawo karkashin ahalin sunna ya zama na yanzu ba a magana shi a azhar sunna kawai ake magana to duk wannan yana daga cikin hasanat na shi salahuddin al-ayyubi da ya kakkabe duk abin da yake da alaka da shi'a daga wannan daga wannan masallaci ko jami'ul azhar sannan yake cewa wai nu'man yana nufin sahabi annu'man ibn bashir nake zato wai ya kama da wuta lokacin da ya inkarin hadisin gadir kum wannan ƙarya ce zuki ce a wani wuta da ya kama wannan kuma yake cewa yan shi'a sun kuma da hankalinsu akan sayyidina husaini banda ɗan uwansa hasan shin hasan ɗin ya rasu ne kafin ya girma ina ai yana nan da ransa shine babba har ma kuma ya rike shugabanci domin bayan sa ya rike khilafa bayan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu hasan shi ya rike khilafa ta yan watanni daga baya yace shi yana ga ya kamata ai hadin kai bai kamata musulmi su rarrabu ba shi khalifa muawiya ma kuma yana rike da sham sai yace ya bar wa muawiya to wannan shine yasa suka tsane shi kaji dalili ya zai kyale wa ma'auya wasu yan uwa suna buƙatar addu'a kan bukatunsu da kuma marasa lafiya waɗanda suke neman addu'ar musulmi a kan rashin lafiya su Allah ba su lafiya muna addu'a gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya karɓi ibadunmu Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tahawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك وسبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك